بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتعشابيو قوة بير shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ashirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa kuma shine ya dace da darasi na biyu a cikin wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala muna cikin suratu Ali Imran a wanda a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta shida fadin Allah madaukakin sarki wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim wanda yau za mu tashi akan aya ta bakwai daidai هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات أنا ذا متاشي إن شاء الله على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب Allah shi ne wanda ya saukar da alkitaba a kanka, alkitab ana nufin alkur'ani kenan. Allah shi ne ya saukar da alkur'ani gare ka ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Minhu ayatun muhkamat, a cikin alkur'anin akwai ayoyi muhkamat mubayyanat mufassalat ayoyi bayyanannu waɗanda suke bayani dalla dalla filla filla an ce da su muhkamat ne daga al'ihkamu kamar dai wato anan Allah ya sanya ayoyin su zamanto muhkamai ne ta yadda ya hana halitta su yi tasarrufi a ciki saboda hikimar da ke cikin ayoyi da fasaha da basira da ke cikin ayoyi wato sun fi karfin wani adam ma ya ce wani abu ma a kai da zai iya ƙari shine ma'anar muhkamat ka annahu ahkamaha fa mana alkhalqa min at-tasarruf fiha li zuhuriha wa wuduhi ma'naha Allah ya hana halitta ta yi tasarrufi a cikin wato wannan ayoyi saboda muhkamai ne saboda sun fito fili karara dalla dalla sannan kuma ma'anarsu ba a boye bane ma'ana a cikin alkur'ani akwai ayoyi muhkamai wanda suke bayyanannu a fili karara ma'anarsu gananniya ce ba ta da buƙatar wani jogon fassara kunna ummul kitab waɗannan ayoyi muhkamai su ne mafi yawan alkur'ani kalmar ummu ana nufin wato aksaru kunna ummul kitab ai hunna aksarul kitab ko kuma ka ce hunna ummul kitab hunna aslul kitab su ne asalin alkur'ani ko kuma ka ce su suka fi yawa a cikin alkur'ani ne a nan gurin idan kun lura allah madaukin sarkin ya yi bayani akan ayoyin alkur'ani wato kashi biyu ne yanzu ya mana bayani a kashin farkon wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat yanzu muna ta bayani ne akan ayoyi muhkamai din sai ya faɗa mana yawan muhkaman ayoyi din muhkaman yawansu ya ce hunna ummul kitab su ne mafi yawa a cikin alkur'ani ko su ne asalin alkur'anin ibn jarir tabari a cikin tafsirin sa yake cewa ɗabi'ar larabawa ko al'adar larabawa suna cewa duk abin da ya fi yawa sai a ce da shi shine ummu ina fata ana fahimta abu abin da ya fi komai yawa a cikin abu sai a ce shine um ma'ana shine mafi rinjaye kenan kunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat sauran kuma sune wa ukhar wannan ukhar jam'i ne na ukhra kama ka ce wa ukhar kama ala wazni umar da zufar kaga ukhar umar zufar zufar ukhar umar ukhar kaga dai kamar ma'aunin ɗaya ne to shine jam'i na ukhra wa ukharu mutashabihat wasu ayoyin sauran kuma mutashabihat ayoyi ne masu kamanceceniya da juna suna da kamanceceniya da juna ma'ana kamar ba irin waɗancan ɗin bane ba kamanceceniya da juna wajen fassara amma kuma ma'anar ya zamanto daban-ban to anan idan kun lura Allah ya raba ayoyin alkur'ani kala biyu akwai muhkamat akwai mutashabihat amma wani wurin Allah madaukin sarki ya sanya ya ce dukkan ayoyin alkur'ani gabaki ɗayansu muhkamat ne a wasu ayoyin cikin alkur'ani yanzu ka gane ya ce hun a huwa allazi anzala alaykal kitaba ko minhu ayatun muhkamat yace minhu a cikin alkur'ani akwai amma a wata ayar Allah cewa yayi alkur'anin gaba ɗaya ayoyin muhkamai ne kamar yadda yace alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir yace kitabun uhkimat ayatuhu kamar duk ayoyin muhkamai kenan cikin hud a wata ayar kuma ya nuna ayoyin gaba ɗaya mutashabihai ne yanzu anan yace wa ukharu mutashabihat wasu ayoyin mutashabihai ne amma wani wurin sai yace duka alqur'anin ma ayoyi ne mutashabihai Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله kaga sai ce ayoyin mutashabihai ne mana kamar masu kamanceceniya ne da juna to ya za mu yi mu ba da ansa akan wannan malamai suka ce Allah musu rahama Allah ya sanya a cikin waccan aya cikin hudu cewa ayoyin alkur'ani muhkamai ne don ya nuna maka cewa a dukkan ayoyin ƙur'ani gaba ɗaya babu wasa babu wargi a ciki shine ma'anar ikam ayoyi wanda yake ba maganar wasa ba wargi ba ɗan adam ba zai sa harshensa ya zo ya tasarrufi akan ayoyin ya faɗi wani abin da ba Allah ne yake nufi ba shine ma'anar kitabun uhkimat ayatuhu kamar ka ce littafi ne da aka tsare ayoyin aka gyara su aka kyautata su aka ba su kariya da complete security ta yadda wani dan adam ba zai iya zuwa yayi abas ko hazal a ciki ba to inda kuma ya ce ayoyin mutashabihai ne ai wannan babu matsala yana nufin cewa ilalle ayoyin alkur'ani gaba ɗaya mutashabihai ne suna da kamanceceniya da juna wajen gaskiya mutashabihatun fi sirqi wal adli lalle sun yi kama da juna ayoyin alkur'ani wajen gaskiya da kuma wato adalci da kuma kyawu din to kaga ai babu iskali kenan dan kada wani ya zo ya ce to a kuma gashi a nan gurin Allah ya ce minhu ayatun muhkamatun ko hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat can kuma gashi ya ce duka muhkamai ne wani gurin kuma ya ce duka mutashabihai ne kaga wannan ya nuna cewa ashe a cikin alkur'ani akwai tufka da warwara to jahili wanda bai yi karatu ba bai san me malamai suka ce ba shi zai faɗi wannan tarkace an fahimci wannan fahim malamai sun yi saɓani dangane da menene ake nufi da muhkam kuma menene ake nufi da mutashabih abdullahi dan abbas allah masa rama yake cewa al-muhkamatu hunna al-ayat as-salatu fi surati al-an'am da allah ya ce muhkamat din nan ya ce to waɗannan ayoyi na cikin suratul an'am guda uku sune ayoyi muhkamai ta farko da faɗin a faɗin Allah madaukin sarki qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a ɗaya a cikin suratul an'am da kuma wata da ta zo cikin suratu al-isra faɗin Allah madaukin sarki da yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ai biyu a cikin suratul an'am wata kuma a cikin suratu al-isra kenan in ji abdullahi dan abba shi a fahimtarsa kenan Allah ya kara masa yarda da rahama a wata riwayar kuma yace al-mutashabihat abin da yake nufi da al-mutashabihat wa ukharu mutashabihat wato sune al-huruful muqatta'a din nan alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad hamim nun kaf an gani kaf haya ayin sad da sad waɗannan su ne almutashabihat in ji waye in ji abdullahi dan abbas saboda akwai malaman da suka ce wa ukharu mutashabihat sauran ayoyin kuma mutashabihai ne ma'ana masu rikicin fassara ba za ka gane me ma'anar fassara ba da wahala ina fata an shine fasarar mutashabihat a bisa ga wasu malamai to kaga idan ka dauko wannan al-huruful muqatta ai ai sun bawa malamai wahala wajen fassara ko daga karshe ma daidai inda zaka je ka dawo ma sai dai ka ce Allahu a'lamu bi muradiha ko da yake wasu malaman sun fassara sun ce kowace sura tana da sirrinta ko alqur'ani komai yana da sirri to sirrin alqur'ani shine waɗannan abubuwa waɗannan al-huruful muqatta din ko ba ka kai ba kana sirrin ka ba ni ma ina da nawa ko mata kama tana da nata mai gidanka ma yana da shi qur'ani ma yana da sirri me sirrin alqur'ani alhuruful muqatta'a shikenan ce ya tafi ko to shikenan imam mujahid Allah ya kara masa yarda da shi da imam ikrima Allah ya musu rahama almajra abdullahi dan abbas ne suka ce almuhkamat almuhkamu abinda ake nufi da almuhkamat alayatul muhkamat shine ayatul lati fiha alhalal wal haram ayoyin da suke bayani akan halal da haram dukkan ayoyin qur'ani da suke suka zo suke bayani akan halal da haram su ne muhkamai waɗanda kuma ba bayani suke akan halal da haram ba su ne mutashabihai kaga an raba daidai kenan a wata riwayar da imam qatada da imam dhahak da suddi su kuma cewa suka yi al-muhkam al-ayatul muhkamat ana nufin an-nasikh alladhi yu'malu bihi ayoyin da an shafe su amma ana aiki da su akwai ayar da babu ita kuma amma ana aiki da ita kamar wace aya mansukhiya ne amma ana aiki da ita na'am ayatul rajam yanzu ayatul rajam magana akai idan wato mutum mai aure yayi zina ba jefe shi ake yi ba ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumhum albatta ko wannan aya din aya ce tabbatacciya akwai ta amma babu ita an shafe ta nusikha at-tilawa wa baqiya al-hukm to ayoyi muhkamai in ji katada su ne irin waɗannan ayoyin wanda nasikhai ne a wato an shafe su a afwan annasikh suke nufi ba wai mansukai ba dan wannan ai mansuk ne ai an gane ko annasikh wanda ya goge ayar da ta goge wani abu ta goge wani hukunci kuma ana aiki da ita sannan kuma mutashabihi shine almansukh wanda muka yi bayani kenan almansukh wanda aka yi imani da shi amma wala yu'malu bihi yanzu akwai ayoyin da mansukai ne an shafe su an yi imani da su an yarda da su amma ba aiki da su yanzu kaga a cikin bakara akwai ayar da sai magana akan akan idda ta mace wacce idan mijinta ya mutu a tana idda ne shekara guda ko yawwa to kaga wannan ai an yi imani da su saboda suna nan ana karanta amma ba a yin aiki da su to waɗannan su ne ake ce da su wato mutashabihai haka aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce abinda ake nufi da al-muhkamat su ne nasikhul Qur'an wa halaluhu wa haramuhu wa hududuhu wa fara'iduhu da inda suke bayani akan farillai da kuma duk wanda ake imani da shi ake aiki da shi wasu kuma suka ce abinda ake nufi da al-muhkamat shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta halitta da fahimtar fassara su ne ayoyi muhkamai mutashabihai kuma su ne ayoyin da Allah yake banci kansa da sanin fassararsu ba wani wanda ya isa ya ce jazaman ga fassara sai dai iya kokarinsa kawai suka ce kamar ba da bayani akan alamomin tashi alkiyama yaushe kiyama za ta tashi sai dai a faɗa a ce kaza kaza amma ba wanda ya san hakikanin ranar sai Allah da fitowar dujal ba wani wanda ya isa ya ce ga ranar da dujal zai fito da sauko annabi isa dan maryam da fitowar rana fitowar rana daga daga yamma maimakon ta fito da gabar ta fito daga yamma duk wannan abu ne da Allah ke bincike kansa da sani da ita kanta tashin alkiyama din kai da karewar duniya ma gabaki da duk wannan wani abu ne boyayye ba wanda ya san shi sai me sai Allah tabaraka ta'ala wannan shine mutashabi wasu kuma suka ce almuhkam shine wanda baya daukan wata ma'ana in ba ma'ana ɗaya ba ayar da da ka kawo ta fassara ɗaya za ta ɗauka mutashabih kuma shine wanda za ta dauki ma'anoni da dama kamar yadda muka faɗa a can wasu kuma suka ce almuhkam wanda aka san ma'anarsa sannan kuma ana kafa hujja da shi kuma hujjojin aya din bayyanannu ne a fili karara babu wani abu boyayye shi kuma mutashabih shine wanda ma'anarsa ba za a iya gano ta take ba sai dai ta hanyar bincike sai an sha wahala shine mutashabi wannan ne shine kaɗan daga cikin maganganun malamai dangane da kunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat to sai ce fa amma alladhina fi qulubihim zayghun amma kaga waɗanda zukatansu akwai mailun anil haqqi karkata da barin gaskiya shine zaigu ko kuma kace waɗanda zukatansu akwai shakka shine zaigu ko kuma kace wanda zukatansu akwai dalalun wa khurujun min al haqqi ila al batil fita daga gaskiya zuwa ƙarya kuma ga rayuwa akan bata kamar yadda ibn kasir ya fassara waɗanda zukatansu akwai irin wannan fayattabi'una fayattabi'una ma tashabaha minhu to idan sun zo qur'ani sai su ɗauki ayoyin da suke masu kamanceceniya da juna ko kuma masu rikicin fassara sai su ɗauki abin da zai ba da wata fassara ta rikici ko su ɗauki abin da zai ba da wata fassara ta goyon bayan wato wata bata da suke kai to su waye ne waɗannan fa'amman lazina fi qulubihim zaygun din waɗanda suke kan bata wasu suka ce su ne nasara najran waɗanda suka yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam suka ce da manzon Allah alasta tazumu annahu kalimatullahi wa ruhun minhu kai manzon Allah ba kai ne kake cewa annabi Isa kalmar Allah ne kuma ruhi ne daga gare shi ba manzo Allah ce bala eh ni ne kwarai suka ce hasbuna wannan magana kawai ta ishe mu kaga wannan magana da suka gaya wa annabi yace musu eh sai suka dau suka dauki wata fassara kai da kai ka ce annabi Isa kalmar Allah ne kuma ka ce ruhin Allah ne kamar sai suka dauki kenan wannan yana nufin ya ce dan Allah ne kaga wannan ai ai ai ai daukan wata fassara ce mai rikitarwa ko ba ka bane ba to wannan sune waɗanda allazina fi qulubihim zaygun wasu kuma malaman suka ce a ba nasara ba yan kirista ake nufi yan kirista ne ake nufi wasu malaman kuma suka ce a khawarijawa ne ake nufi khawarijawa waɗanda ta hanyar su aka fara samun wato yi wa manzan Allah inkari tun yana raye lokacin da aka je ghazwatu hunain wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين akwai wani mutum da ake ce da shi zulkuwaisira ko zulkuwaisira an je an ci ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayar da abin da zai bayar wannan mutumin kawai sai yake komawa gefe yake gunguni yake sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabon baya annabi ya bada abin da ya bayar fa sai koma yake cewa wannan rabon da aka yi wallahi ba a nufaci Allah ba zalunci kawai aka yi wa mutane subhanallah ya faɗi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya zo masa ai gashi an fara gunaguni akan wannan sai annabi ya ce wai hak kai tanka mai ya adil idza lam adil waye zai yi adalci idan ni ban yi adalci ba a wata riwayar ya ce wai hak kai tanka idan ni da Allah ya turo ni gare ku ban yi adalci ba to wa zai muku adalci a wata riwayar ya ce yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da ni ya turo ni in zamanto ɗan saƙonsa ku kuma ba ku yadda da ni ba Allah ya yadda da ni a kanku amma ku kuma ba ku yadda da ni ba sai Khalid ibn al-Walid ko kuma Umar ibn al-Khattab suke cewa ya Rasulullahi wannan a bani wuri na gyara shi annabi yake cewa ba shi za a samu a zuriyar waɗannan wannan mutum za a samu cikin zuriyarsa da zai hayayyafa za ka ga mutane sun zo suna za ka gansu in kaga suna sallah sai ka rena sallah ka ga tasu irin wannan idan suna karatun ƙur'ani sai ka rena ƙur'aninka da nasu idan sun zo suna ibada sai ka rena ibadarka in ka kwatanta ta da tasu ya ce amma suna fita daga musulunci kama yamruku sahmu min ramiya kamar yadda ka san abin harbi in aka harba kibiya tana fita ta huda dabba ta wuce ka daga jikin kibiyan nan ko jini kwaya ɗaya babu saboda tsabar kaifinta da gudunta annabi ya ce wannan irin waɗannan mutane sun ridda sun fita daga musulunci kamar yadda za ka ga wannan kibiya ɗin ta fita da a soki dabba da ita a harbi dabba ta fita fiyot saboda bala'in saurinta ba ko jini ɗaya ba ka gani ba to za su fita su bar musulunci ba su da rabon komai a cikin shi su ne khawarijawa to wai wannan hadisin saboda rashin adalci yan bid'a sai suke suke dauko suke dora shi akan ahlus sunna ka san shi dan bid'a dama duk lokacin da ya samu wata marataya kaga sai dadi da fasara ko ba ga fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu kaga ai wannan ma tashabaha minhu ne me yasa suka yi wannan saboda ahlus sunna sun iya sallah me mun fi su iyawa ko shakka babu insha Allah ta'ala me yasa suka yi wannan saboda ahlus sunna suna karatu alqur'ani mai kyau me yasa suka faɗi wannan saboda ahlus sunna suna ibada mai kyau sai suka ɗauko wancan hadisin sai suka ce ai ahlus sunna ake ne wancan fa saba wa manzon Allah yayi annabi ya faɗi wannan magana akan sa ya zaka ɗauko wannan hadisin ka ɗora shi akan mabiyin manzon Allah wanda yake ya bada jininsa da rayuwarsa akan manzon Allah kaga wannan tilka idan qismatun diza kaga wannan ya zama rabo na zalunci kenan da yawa cikin malamai suka ce fa amma allazina fi qulubihim zaygun ana nufin wato khawarijawa ne kenan wasu kuma malaman suka ce yan shi'a ne ana nufin yan shi'a ne an shi'a ne al-hururiyya al-haruriyya al-haruriyya as-sab'iyya mutanen su abdullahi bin saba al-yahudi wasu malaman suka ce kaga فأما الذين في قلوبهم زيغ كهوتا كوي جميع المبتدئة دئ ان بدئة سنة كان وانا آية سونة إذا سنزو فسر القرآن سيسرن فسر شيء أكن رأيين سنة سنزو تيسو dan dama ai shine ake magana akan tashabuhi din fa yattabi'una ma tashabaha minhu Allah ya ce ibtigha al fitna suna yin wannan ne dan neman fitina ko dan neman tabbatar da shirka a bayan ƙasa ko don neman kawo shubha wal labs da rikitarwa li yudillu biha juhalahum dan su batar da jahilansu wabtigha a tawili da kuma neman wato juyar da fassarar daidai su kawo fassara mummuna mummunan tawili kenan shine wabtigha a tawili wasu kuma suka ce wabci za a tawilihi da neman fassara ta wajen wato kawo fitina da kuma kokarin neman fassara sai su yi sharri Allah ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ko mu ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ba wanda ya san tawilin alqur'ani ko in ji ibnu jarir tabari yake cewa ba wanda ya san wato al'amarin tashin alkiyama da ƙarshen duniya illallah in ba Allah ba warrasikhuna fil ilmi da kuma malamai mazowa ilimi wanda sun yi zurfi a cikin ilimi sun san cewa Allah shi kadai ya san ilimin wancan abin da muka faɗa ya na amanna bihi kullum min inda rabbina suna cewa mun yi imani da shi wannan kowannensu gaba ɗaya daga gurin ubangijinmu yake malamai sun yi saɓani dangane da gabar da za a tsaya akwai masu tsayawa akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kenan ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina akwai kuma waɗanda suke haɗewa wasu suka ce wannan wawu ɗin ta warasikhuna fil ilmi wawul atafi ce kenan sai maganar ta zamanto anna tawil al-mutashabih ya'lamuhu Allah wa ya'lamuhu ar-rasikhun fil ilm ayoyin nan mutashabihai Allah shi ya san fassara su sannan kuma malamai masu zurfin ilimi ma sun san fassara tare da ilimin nasu sun san fassara din suna cewa kuma yaquluna amanna bihi mun yi imani da shi kullum min indi rabbina dukkansa gaba daya da waccan ayoyin mutashabihan da mukaman ko kuma dukkansu mutashabihan gaba ki ɗayan su daga ubangijin mu suke kun ji wannan fassarar a ruwaito daga abdullahi dan abbas ya tafi akan cewa arrasikhuna fil ilmi su ma sun san fassarar dan wasu sun ce kamar wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya anan ba wanda ya san fassarar sai Allah zance ya kare kawai warasikhuna fil ilmi wannan wata mubtada ne sabon labari ne warasikhuna fil ilmi masu zurfi a cikin ilimi malamai yaquluna suna cewa kullum min indi rabbina amanna bihi mun yi imani da shi kuma duka a gurin ubangijin mu yake kamar magana tana nuna ba wanda ya san fassarar sai Allah waɗannan warasikhuna fil ilmi kuma wata sabuwar magana ce daban to amma a gurin Abdullahi dan Abbas a wannan riwayar yana ganin cewa da Allah da arrasikuna fil ilmi sun yi tarayya wajen sanin fassarar waɗannan ayoyi Allah ya sani sannan wa rasikuna fil ilmi ma sun sani dan yana faɗa cewa ana minar rasikhina fil ilmi dole sai dan Abbas yace ni din nan da kuke gani ina cikin arrasikuna fil ilmi kaga ai fassara ta bayyana kenan warasikuna fil ilmi nan wannan wawul ataf ne kenan kenan su ma sun san fassarar kenan mujahid shi ma ruwaito daga cikin ruwayoyin da almajiran suka yi daga shi yana cewa ana min man ya alamu tawilahu da aka ce wa ma ya alamu tawilahu din nan sai ya ce to ana min man ya alamu tawilahu ni mujahid ina daga cikin waɗanda suka san fassarar waɗannan ayoyi malam sun faɗi waɗannan maganganu ne fa ba wai dan neman suna ko shuhura ko bayyana kai ba a'a sun kai su faɗa din ne saboda abdullahi dan abbas babu wata aya da zaka dauko ka ajiye masa bai san fassarar ta ba mujahid ko da mai sun manya manya almajira abdullahi dan abbas yasa duk aya in mun zo fassara dole sai ka ji an ce abdullahi dan abbas saboda annabi ya yi masa addu'a Allahumma faqihhu fi dini wa allimhu tawil ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka azurta shi da sanin fassara shi yasa yake cewa ana min ar-rasikhina fil ilm an tambaye shi bi manilta hada ilma da me kai dan Abbas ka samu wannan ilimi yace na samu wannan ilimi ne nawa bi lisanin sa'ulin wa qalbin aqul ina da harshe mai yawan tambaya Abdullahi dan Abbas akwai tambaya akan ilimi baya wasa wa qalbin aqul sannan idan an yi fassara kuma aka gaya mai tambayar kuma haddacewa yake riƙewa yake da aka yi tsara ilimi a nan malamai suke cewa ashe ana samun ilimi ne ya zauna daram da kam da abubuwa guda biyu lisanin sa'ol wa kalbin aqul harshe mai tambaya da kuma zuciya mai haddacewa ka zama mai tambaya mai bincike sannan kuma ka rinka riƙewa kaga zuwa makaranta ma tambaya ne yayi ko ba ka bane kamar ka zo ne kana tambaya a ƙara ma ilimi wanda kai zauna a gida baya zuwa makaranta sai dai dare ya je sha shayi kawai zai zauna cikin bakin jahilci Allah ke yi da yawa daga cikin malaman tafsiri Allah ya musu rahama sun taba akan wannan wawu din ta warrasikuna fil ilm suka ce wawul isti'naf ne ba wawul ataf ba wawul ataf kaman kaman kace irin link element ne and an gane ko da wane da wane to amma wasu suka ce wannan wawul istinafiyya ce al istinaf wato sabon zance wauce ta sabon zance kenan a karatun su wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka tsaya anan sai kuma ka tashi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina haka zancen yake a wancan fassarar farko kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu إلا الله والراسخون في العلم sai ka tsaya ana ina fatan kuna fahimta to da yawa daga cikin malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan wawul isti'naf ne wannan shine ra'ayin Muhammad al-Amin Shanqiti a cikin littafin sa Adwaul Bayan ya ce sam sam wannan wawu din ba wawul ataf bace ba wawu ce isti'nafiya ga wanda yake neman karin bayani ya iya koma cikin Adwaul Bayan dan ya samu ƙarin bayani yace tammal kalamu inda qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kawai zance ya kare daga fadin sa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kun wannan ra'ayi din na cewa wannan wawu din isti'nafiya ce ta sabon zance ne shine ra'ayin Ubay ibn Ka'ab manya manyan mahaddata Qur'ani kenan da suna na Aisha da Urwa ibn Zubair Allah kana musu yadda da riwaya daga Tawus kuma an samu wata riwaya ma shi Tawus din ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas kenan shi ma Abdullahi dan Abbas yana ra'ayi guda biyu kenan shine ra'ayin Hassan al-Basri kuma da yawa yawa cikin tabi'ai sun tafi akan cewa wannan wawu din isti'nafiyya ce kenan dai rajihin magana abin da ya fi rinjaye ma'ana ga yawa yawa malamai abin da suka rinjayar shine wannan wawu din wawu ce ta isti'nafi sabon zance ne haka Imam al-Kisa'i da Imam al-Farra da su al-Akhfash duk suka rinjayar suka ce la ya'lamu tawil al-mutashabih illa Allah kuma suka ce wa ya juzu an ya kuna lil qur'ani ta'wilu ta'asara Allahu bi ilmihi lam yattali alaihi ahadun min khalqihi ba wanda zai iya yiwa a cikin alqur'ani a samu wata fassara ta ayoyin alqur'ani wanda ba wanda ya isa ya ce ga hakikanin fassarar in ba Allah ba dan shine maganar sa shine san hakikanin abin da yake nufi mu dai sai dai mu ta lalumai kokarin neman daidai ya ce ai akwai ayoyi da suke magana akan tashin alkiyama a sa'a ce kaga ilmu sa'a akwai wani wanda sai ce ga ta hakikanin ranar da sauransu da fitowar rana daga mafadarta da fitowar dujal da isa dan maryam fitowarsa daka wal khalqu muta'abbaduna fil imani bil mutashabih kawai mutane an sa ku ku yi ka ku yi bauta ne ku yi imani da waɗannan ayoyi mutashabihai ku karanta ku fassara iya abin da za ku iya yi amma hakikanin fassarar su yanda suke din daga Allah ku yi imani ku bar wa Allah kawai shi kuma almuhkam ai imani da shi kuma ya aiki da shi ya zo a riwaya ko a kirar Abdullahi dan Abbas yana karantawa inna ta'wilahu illa in ta'wilahu illa inda Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi a kirar abdullahi dan mas'ud haka aya take yanzu ka ganin cewa aka yi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi ko amma a kira'ar abdullahi dan mas'ud shi cewa yi in ta'wilahu illa inda Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kaga anan da yace in ta'wilahu illa inda Allah ba wanda ya san fassarar sai gurin Allah kaga wannan kira'ar ta fito da abun dalla dalla kenan ina fata ana fahimta yawwa a wata a wani wani wurin kuma da ubayyu yake karantawa yana cewa ya qulu rasikhuna fil ilmi amanna bi maimakon wan rasikhuna fil ilmi na sai ka ce wa yaqulu rasikhuna fil ilmi amanna bihi ba wanda ya san fasarar sai Allah sannan masu zurfi a cikin ilmi in an ce ar-rasikhuna ana nufin wato masu zurfi kenan a cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi kenan ad-dakhiluna fil ilm ar-rasikh ad-dakhil wanda ya zurfafa ya shiga هم الذين أتقنوا علمهم وند سكي كياي علم سكي إتقان سا بحيث لا يدخل في معرفتهم شك وند باب شك أتكين وتوسنس أصلن سا الراسخ أصلن سا دقا رسوخ الشيء أكن شيء رسخ الشيء في الشيء أي ثبت فيه abu ya ratsa abu in abu ya shiga cikin wani abu sai a ce ya kamu ya tabbata a cikin kamar yadda ake cewa rasakha al-imanu fi qalbi fulanin yarsaku raskhan wa rusukhan imani ya ratsa ya dasu mana waɗanda ilimi ya ratsa su suka sha ilimi wannan kenan an tambayi ana a malik ibn anas imamu malik kenan allah masa rahama ake ce da shi menene an rasikuna fil ilm su waye an rasikuna fil ilm yace al'alimu al'amilu bima alima al-muttabi'u lahu malami mai, mai aiki da abin da ya sani kuma mai bin ilimin da Allah ya bashi shine arrasiku fil ilm in ji waye in ji imamu malik wasu malaman kuma suka ce wanda ya sanya arrasiku fil ilmi wanda aka samu abubuwa guda hudu a cikin iliminsa shine arrasiku fil ilm na farko attaqawa bainahu wa bain Allah malamin da aka samu aka same shi ga taqawa tsakaninsa da tsoron Allah tsakaninsa da Allah yana da taqawa sannan kuma abu na biyu wa tawadu'u bainahu wa bain al-khalq ga tawadu'u yana da kankan da kai ba mutum ne mai girman kai ba saboda ilimin da Allah ba shi ka san wasu akwai girman kai saboda Allah ya ba shi ilimi sai ga yana dagawa yana girman kai yana wulakanta mutane yana kaskanta mutane yana cin mutuncin mutane yana bata mutane yana ganin mutane banzaye ne su ba komai bane shi shi ne saboda Allah ya bashi wani abu na ilimi to wannan baya cikin arrasikun fil ilm kuma bai aiki da ilimin sa ba duk wanda ya ilimi yake dagawa yake girman kai yake cin mutuncin mutane bai dace da ilimin sa ba Allah raba mu da girman kai sannan abu na uku shine azhudu bainahu wa bainad dunya kaga ko mutum yana gudun duniya mutum yana gudun duniya mutum yana gudun duniya kada mutum ya zo da shi ake rikicin neman duniya ga ilimi Allah ya baka kai da Allah ya baka Allah ya baka ilimi ya baka ai abin da yafi abin da ke cikin duniya gaba daya ya baka ilimi da zaka samu haduwa gurin ubangiji cikin sauki amma ka ga mutum ya ajiye ilimin sa da da darajar da Allah ba shi da shi ake cuwa-cuwa an kawo harka ta haram da shi ake yi harka ta me ta haram da akaram kallon ana dan taba ci ba ne ma bane mu ma za mu kaga wannan magana wa'azi fa aka yi masa akara maka Allah kai ma zaka yi wannan harkar sai ce zai saboda neman duniya neman duniya ko a ɗebo kamama a kawo maka ka san kamama ko ko ba ba san kamama ba kudin haramun kudin banza kudin zalunci kudin cuta macutan mutane maha'inta mayaudara mahandama masu tatsar jinin talakawa su tatsi jinin talakawa su kisi musu aiki su kisi musu kaza su kisi musu kaza zo su ɗebo su kawo maka ka karɓa ka ci in ka zo fassara ka canja akala na hudu shine almujahadatu bainahu wa bainan nafsihi kaga mutum yana kokari tsakaninsa da kansa kana kokarin yakan ranka kanka zuciyarka ta sa kai wani abu ka yaƙe ta ka ce a'a waɗannan sufofi guda hudu idan sun haɗu a kan mutum to shine ake ce da shi an rasiku fil ilmi wanda ya yi zurfi a cikin wato iliminsa to irin waɗannan mutanen suna cewa kullum min indi rabbina da almukam da almutashabih da annasikhu da almansukh da wanda muka san fassararsa da wanda mun sani ba gaba ɗaya mun yadda mun yi imani qur'ani gaba ɗaya min indi rabbina daga ubangijinmu yake wa ma yazakkaru illa ulul albab ba wanda yake daukan wa'azi da izina wa'azuzzuka da izina suka zo cikin alkur'ani sai ma'abuta hankali su ne ulul albab to a nan gurin a in kun koma kan ayar yake cewa suna yin wannan ne ibtiza alfitina ko wanda suke bin mutashabi dan neman fitina kamar yanzu waɗanda suke kafa hujja cewa ai alkur'ani da kansa ya ce annabi isa ruhi ne na ubangiji kuma da kalma ce ta Allah kamar sai suke nufin cewa ai ruhin ruhin Allah ne dan Allah ne kalmar Allah ne dan Allah ne kaga wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kaga ai aya ne to masu ibtigha alfitna sai su makale da wannan ayar ce ai qur'anin naku ma ya ce isa dan Allah ne kaga kenan sun dauki wata fassara dan neman fitina kenan ko ba ka bane ba to su ne misalin misalin waɗannan um, Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya faɗi sabanin haka din ko in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il Allah ya ce in huwa illa abdun an'amna alaihi bawa ne wanda muka yi mai ni'ima kaga Allah ya ambace shi bawa ne to sai ka ɗauki waccan ayar sai ka ka ɗauki wannan ayar kaga ittiba'ul mutashabih kenan dan neman fitina kenan da kuma inda Allah ce inna masala Isa عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كما يند النبى آدم يكسن شيء بين الكاف والنون هكذا إيسى دم مريم يكسن شيء بين الكاف والنون kaga anan gurin Allah ya ce da annabi Isa da annabi da Adam duk misali ne guda ɗaya to amma wanda yake neman bin mutashabihi na alkur'ani sai ya iya ɗauki waɗannan ayoyin sai ya ɗauki wancan wanda ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min ina fatan mun fahimta to Allah ya gane da mu na mala ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نعم إنك أنت الوهاب har yanzu arrasikhuna fil ilmi sune masu cewa rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji karka karkatar da zugatanmu ay la tumilha anil haqqi wal huda kada ka karkatar da zukatanmu daga gaskiya da shirya kama azzaqta qulubal ladina fi qulubihim zayg kamar yadda ka karkatar da zukatan waɗanda suka samu karkata ba da izhadaitana ya Allah kada ka karkatar da mu bayan ka shiryar da mu wa waffaqtana li dinika ka ba mu tawfiki da addininka wal imani bil muhkami wal mutashabih min kitabi ka azurta mu da yin imani da kaman ayoyi da mutashabihan duka muka yadda wanda suka zo cikin qur'aninka wa hab lana min ladunka rahma ya Allah ka ba mu rahama daga gare ka توفيقا وتثبتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى كمام توفيقي دا تبتا دنغني دا أبن دا مكي كين إيماني دا شريع إنك أنت الوهاب للي ألا كي كي إني مي بايروا رواية تازو نجا عبيد الله يكي تشوى ناجا أبو إدريس الخولاني ينا تشوى النواس ابن السمعان الكلابي ينا تشوى من ذا الله يتشي ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن وأصبعين من أصابع الرحمن باب وتزوج يا مالا فاتيتنا تكان ياتو غلا بيو cikin yatsun ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda suka dace da shi idan sha'a an yuqimahu aqamahu wa in sha'a an yuzighahu azaghahu idan Allah ya so ya tsayar da zuciyar nan kan daidai ya tsayar da ita in ya ga dama kuma ya karkatar da ita da haka ka rinka addu'a wannan addu'a ce ya kamata a haddace bayan Allah na gari arrasikhuna fil ilm addu'a da suke yi kullum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab hadisin Imam Ahmad da isnadi ingantacce haka kuma Ibn Majah ma ya fidda shi manzo Allah ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا مي جوي زكاتا أو رواية اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله يا wanda kake sarrafa zukata ka juya sai yanda kaga dama kaga mutum yana muminanci ya koma kafirci kaga me yana kafirci ya dawo musulunci kaga yana mutumin kirki ya zama fasiki da baya zina ya zama mazinaci da baya ƙarya ya zama makareci da adili ne ya zama azzalimi da mumini ne ya zama fasiki da Allahumma ya musarrifal qulub ya wanda sarrafa zukatan mutane a hannunka yake sarrif qulubana ala fa'atik Allah ka juyar da zukatan mu akan yi maka da'a ko akan addininka yace wal mizanu bi yadir rahman ma'auni sikeli a hannun ubangiji yake wanda ya dace da shi yarfau qauman wa yad'u akharina ila yawmil qiyamah ya daga wasu ya sauke wasu hadisi ne ingantacce riwayar imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa daga nawas ibn saman to kaga wannan yana nuna mana cewa yana da kyau mutum ya nemi sabaci kenan malam abin da bawashi yake faɗa ɗin nan ba girin girin ba ce mai wannan abin yana da manufafa mai kyau magana ce mai kyau don imamu ahmad ya faɗi wata magana makamanciyar wannan cewa wato rayuwar mutum ba ba yanda yake ake ake ake abin nan ba a ƙarshen sa kaga yanzu kana zuwa sallah kana zuwa karatu kana ibada kana azumi litinin alhamis ko kana da'awa kana kokarin cin halal kana dan tashi da daddare kana sallah kana zikiri kaga wannan abun wallahi ka nemi Allah ya tabbatar da kai akai idan santsi ya kwashe ka Allah ya tsare mu wala wasu sun fara malam sun yi fiye da yadda kake yi amma daga ƙarshe sai suka goce wani fa in ya fara tafiyar baya iya kaiwa ƙarshe sa a gabansa baya ganin komai sai ita to masu ɗan dama dama ne ma wanda suna ganin abu guda biyu suna ganin lahira suna ganin duniya wani lokacin an taba duniyar wani lokacin an taba lahirar amma wani idan duniyar ta zo mai kaucewa ke nawa nawa ne mutane ana tare da su a masallatai da su ake sallah da asuba da su ake zuwa karatu da su in an yi gayyar share masallaci ma ake zuwa a share in za a je da'awa da su ake zuwa in za a je kaza da su ake suna zuwa suna samun aiki ana ba su appointment na aiki ya fara zanzaro ya fara saka court ya fara shiga AC sai kaga ya fara rage zuwa masallaci a ofis ɗinsa da yake aiki yana ji ana kiran sallah ba zai iya barin aikin da yake yi ya je sallah ba na'am alaisa haza bizair wannan ba karkata ba ne? karkata ce duniya kenan wani kuma da baya zuwa kasuwa kullum ɗalibi ne ɗan makaranta yana da ƙoƙari azumi litinin alhamis zuwa ibada ha sallah da daddare sai ɗan uwansa ya kira shi ya kai shi kasuwa yana shiga kasuwan nan da ya fara zuwa yana cin shinkafa da wake da naman kaza ko ya fara shinkafa da miya da salad yana cin daɗi ana ɗan bashi yar ɗari biyar yana dawowa da ita kullum ya ga ya fara canza shaddarsa ya fara samun bambanci tsakaninsa da abokanansa da bayi da babur yanzu ya fara hawa babur to sai ka ga ya fara rage zuwa masallaci in an ce zo mu je gurin karatu sai ce a wallahi na gaji na dawo daga kasuwa na gaji baran iya zuwa ba daga wannan na dawo daga kasuwa na gaji daga wannan na dawo daga ofis na gaji haka abin zai ta ɗiban ka sai ga gaba ɗaya kaje a ga mutum ya zo yana ba da labari yana cewa Allah sarki ka yanzu har yanzu ana karatun kaza ko ce eh wallahi ka wallahi da kullum fa da mu ake yi da kullum da mu ake ko ba ka bane to ka nemi sabati ma'ana duk duniyar da Allah zai baka duk matsayin da Allah zai baka kada ka kauce kada ka canja yanayin addininka rinka zuwa masallaci ka daure din kuma ka rinka ci gaba da zuwa karatu ka daure kuma ka ci gaba da aikin alkhairi ka daure kuma ka rinka tashi da dare kana sallah ka daure kuma azumin nan da kake na nafila litinin alamis ka ci gaba da yi kada ka ce za ka bari ubangiji Allah ka gyara mana zukatunmu wallahi malam muna da buƙatar gyaran zuciya muna buƙatar Allah ya tsare mana zukatunmu saboda babu abin da fi komai ciwo wato irin kaga kaga wato yanda yanda shedan yake sarrafa mana zuciyar wani abu ya zo ya tsaya maka a rai ka rasa yadda za ka yi da shi kai kai kai kai abin ya ka rasa inda za ka sa kanka wallahi muna buƙatar addu'a Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah in wadata zaka bamu kada ka bamu wadatar da zata hana mu zuwa sallah masallaci ya Allah idan idan idan wani mulki zaka bamu ko wani matsayi zaka bamu ko kasuwa zaka kai mu ya Allah kada ka kai mu kasuwar da zata hana mu ibada ya kamata ka rinka yin wannan addu'a amma yanzu wannan wanda yake wannan sai a ce ta a wani ya shigo gari ai wani yanzu ishi sun masa yawa yanzu malam da yawa mutane da ba sa sallah asuba ba sa iya yi asuba ba kaga sallah asuba Allah ya jikanta ba ta cikin lissafin su a rayuwarsu kwata kwata insha Allah amma baya fashin fita kasuwa ko mun masifa sai ya je kai akwai waɗanda wallahi ko ranar sallah ne ko kasuwar a rufe take sai ya ce abu gida Allah mu dan adama na saboda an saba da zai iya ranar bai je ba masalla a in ya ga dama bara shi ba ku duba masallatai yadda suke abin tausayi da su ba dattawa kawai su aka bari tsofaffi su ne za a gansu a masallaci wani zubin sai yara ƙanana har ma sun fi sauran mutane zuwa masallaci ma wani kawai daman ba a matashin sa su ba ma baya tashi kaga wannan karkata ce Allah ubangiji ka raba mu da karkata innaka antal wahhab ya Allah kai kai ne mai bayarwa sai yace kuma me ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد نعم ربنا يا أبنججم duka wannan fa qaulur rasikhuna fil ilm ya ubangijinmu innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi wannan tawassuli kenan in zaka roki Allah ana so ka yabe shi ka kambama shi ka girmama shi sai kuma ka jeho bukatarka ya mahalicin sammai da kasai ya mai bayarwa ya mai hanawa ya mai arziki a hannunsa ya mai azurtawa ya mai talautawa ya mai bada lafiya ya mai dora cuta ya mai duniya ya mai lahira ya mai maza ya mai mata ya mai sama ya mai ƙasa ya mai muhammadu ya mai sauran annabawa ya mai musulmi ya mai kafirai ya mai komai da komai Allah ina roƙonka da kyawawan sunannakinka waɗanda idan an roƙe ka kake amsawa ka yaye mun damuwar da take damuna ko ka yaye mana damuwar da take damu ko ka biya mana bukatunmu ko ka ba mu kaza ko ka raba mu da kaza haka ake kaga anan ka fara yin wata shimfiɗa ta yaban Allah kaga anan gurin sai ce rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi koya mana fa ake dan mu koya ya mai tattara mutane ranar tashin alkiyama idan ka tara mutane ya Allah ka rufa mun asiri kar ka kunyata ni ya Allah ka samu ba ma cikin makunyata waɗanda za su kunyata ran tashin alkiyama innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi kuma akwai aqida a ciki ya Allah na yadda kai kai ne mai hada mutane a wata ranar da babu shakka a cikin ta ya yadda tabbas garanti akwai kiyama a ga wannan tawassuli kenan la shakka fihi inna Allah la yukhliful mi'ad kuma fa lalle Allah baya saba ainihin wato wa'adinsa da alkawarinsa tabaraka wa ta'ala ya Allah kai alkawari ka ce wanda ya roke ka zaka amsa masa ادعوني أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن كو فها أنا أدعوك فاستجب لي كو فها نحن ندعوك فاستجب لنا يا الله كي كي الكوري أنت قلت كي كفدا وقولك الحق كما مغنك يا الله قد كياني ina roƙonka kai kace udu'uni ko kudu'uni ku roƙe ni astajib lakum ku roƙe ni ku yi mun da'a ku bi ni ni kuma zan amsa muku biya muku bukatun to nayi addu'a yau ya Allah ka karba kai ka faɗa innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ya Allah gani akan bautaka kuma gani akan roƙonka ya Allah ka biya mun bukatata wannan shine wato sigogin da ake amfani da su wajen roƙon Allah duk wanda yake zai roƙi Allah yake irin wannan abin to insha Allah za ga Allah da wuri yake amsa masa bukatunsa muna fatan Allah ya biya mana bukatun bukatun amin inna Allah la yukhlifu al-mi'ad to sai ce me karfe nawa ne zamu iya dauka ko ko kuma yaya za ta dauko ko to bismillah mu je إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا نعم وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب استغفرك اللهم ونتوب إليك إن الذين كفروا lallai waɗanda suka kafirce wa Ubangiji lan tuguniya anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su taɓa yi musu amfani ba kuma ba za su tsare su ba daga azabar Allah wala auladuhum haka ‘ya'yansu ba za su tsare su ba ba za kuma su yi musu amfani ba min Allahi ay min azabillah daga azabar Allah azabar Allah ranar tashi alkiyama wannan min ɗin tana da ma'ana inda kama ka ce lan tuguniya anhum innal ladina kafaru لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عند الله da dukiyarsu da 'ya'yansu da wannan ba shi ne abu alfahari ba ina da 'ya'ya ba shi ne abu alfahari ba ina da dukiya zan ɗaure kar igiya ta saura to waɗannan abubuwan guda biyu inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim to ba za su yi maka amfani ba ranar tashi alkiyama ko ka tara kuɗi zuwa fan taɓa sama dan ka je gurin wanda yake walayan fa'uzal jaddi minkal jaddu shine Allah kenan tabaraka wataala matsayin mai matsayi baya amfani gurin Allah kudin mai kudi baya amfani gurin Allah mulkin mai mulki baya amfani gurin Allah kowa zai tashi ne tsirara kuma zai je a matsayin bawa in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda لقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا باوا kake sannan kuma kai ɗaya za ka ci wai me ma'anan farda empty empty empty empty ba komai ba bindiga ba ba mulki ba sarauta ba dunkula hannu ba ba duk babu komai za ka je ne haka yadda Allah ya ka kuma zai ma hisabi dalla dalla filla filla ba biro na ƙarya cika takardu na ƙarya yanzu ana so za a yi ma shari maza maza sai a rubuta a biro wa kaza kaza a yi wa wanda za a yi wa a ranar lahira kowa zai tashi ne tsirara babu komai ku sani dukiya ya'ya ba sa amfani a wurin Allah da komai ran tashin alkiyama ulaika hum waqudun nar waɗannan kafirai da suka mutu suna kafirai ayi su ne makamashin wuta shine waqud laraba sukan ce da abu wakut ana nufin kamar makamashi kaga shi yasa fetur ake ce da shi wakut eh ai makamashi ne ba shi ake sa shi a mota a istihlakin sa ba ko ba ka bane itace ma waqut ne kanazir ma waqut ne ulaika hum waqudun nar wadannan su ne wato makamashi na wuta kada bi ali fir'auna kamar dai wato aikin alu fir'aun kalmar dab tana nufin wato kamar fi'il ali fir'aun kamar yadda ali fir'auna suka aikata wajen kafirci da ƙaryata Allah ko kuma kamar yadda Allah ya yi wa ali fir'auna da suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzansu Allah bai bar su ba suka ƙaryata manzanni suka ƙaryata gaskiya والذين من قبلهم بما سو كدي با da waɗanda suka biyo bayan su ay al-kuffarul umam al-madiya kafiran al'ummomi da suka gabata irin su adawa da samudawa da qaumu nuhin da qaumu lut da qaumu salih wa ma qaumu lut minkum bi ba'id duka waɗannan gaba daya sun ta Allah Allah kuma ya halakar da su kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu fa'akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya yi musu uquba shine akhadahumullah ai fa'aqabahumullah Allah musu uquba bi dhunubihim saboda zunubin da suka aikata na sabawa Allah kamar yadda Allah ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum a wata ayar wala auladuhum min Allah shay'a kenan ba zai musu amfani ba inda hululin niqmati wal uqud wal wal uquba yayin da Allah ya saukar musu da ukuba da musiba Allah ba zai sauƙaƙa musu ba kamar yadda fir'auna da Allah ya zo halakar da shi akwai wanda ya taimaka masa ba wanda ya taimaka masa falamma adaraka hul garaku ko ala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ce al'ana sai yanzu wa qad asaita qablu wa kunta min almufsidin sai yanzu ka gama sabo ka gama tabargaza kana cikin masu barna fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya haka Allah ya ce wa fir'aun wallahu shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuba ne Allah baya sauƙaƙawa ga waɗanda suka mutu suna ƙaryata shi ko suna saba masa ubangiji ka raba mu da hukubarka Allah ka yafe mana ka gyara mana zukatan mu ka tsare mana imanin mu kai mana afuwa da rangwame da abin da zukatan mu suka kulla da abin da ke damun mu Allah ka yaye mana kuma ka samu cika da imani ka ji kan mamatan mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai sanarwa kamar haka na farko akwai wani dan uwa nan da muke tare shi malam usman cikin ɗalibai na waɗanda suna lazumta wannan majalisi dan uwansa yau kusan sati guda kenan an ta neman sa ba a same shi ba da haka ake bukatar yan uwa a wannan majalisi mai albarka mu sa shi a addu'a ko Allah zai mana nasara muna fatan Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi ko ma ya yake dai Allah ya bayyana shi ma in yana raye Allah ya bayyana shi in ma baya raye dai Allah ya bayyana kuma ba shi kadai ba duk wanda suke cikin waɗannan matsaloli ubangiji a madaukin sarki ya taimaka sannan kuma za mu yi amfani da wannan dama sannan mu yi wa ƴan uwa ɗalibai musamman samari matasa addu'a dan akwai waɗanda suka cika forms na soja a satin nan mai zuwa za a yi screening a bukabo na na tafiya aikin soja su ma akwai su da yawa cikin yan uwa da aka zaburar da su su je su yi kuma sun shiga sun yi da aka za a yi screening din suke bukata a taimaka musu da addu'a akwai waɗanda ma sun shiga civil defense su ma za a yi musu screening din su ma dai suna bukata addu'a duk wannan musulmi ne muna fatan Allah ba su dacewa kuma Allah ya sa a je a yi wa addinin Allah aiki a nan kuma nake amfani da wannan dama ina sanar da ku cewa a yanzu haka dinnan ana ɗaukan wato navy soja navy ko yawa shine sojan me yake nan sojan ruwa to ana daukan sojan ruwa yanzu haka suna sai da scratch card din su a Stalin Bank a a a da kuma wannan Intercontinental da Stalin Bank da Intercontinental suna buƙatar yaro matashi mai shekara 18 zuwa 26 shekarun ka kada su wuce 18 zuwa 26 ina fata ana fahimta da haka sai mutum ya je Stalin Bank ya sai wannan scratch card ya je ya shiga zai ga abin da ake da bukata daga dai sakandare ne i sama da aka ku yi kokari ku samari matasa kuna da dama a gaban ku ku je ku yi kada ku rinka zama ku ce ku ce ku ce ku ce ku bara ku yi ba ba ku da hanya ga hanya babba ta Allah ka je ka yi in dai ka ci jarrabawa ka- ka dogara ga Allah ka bar wa Allah kuma hanyar da zaka iya nema in ka ga da wanda zai iya taimaka ma ka yi magana din a taimaka maka ka bi duk hanyar zaka ba taimaka ma yana da kyau da Allah wannan sanarwa a sanar da ita a isar da ita zuwa ko ina da ko ina saboda wannan abubuwan da kuke gani wallahi da yawa am- arna sun mana nisa sun mana nisa sai da yawa duk abin da ake zuwa irin wannan wallahi nake gama abin ba- ba a cewa komai yanzu kwanaki din nan an je an jaraba a nan dai bukabu din aka jarabawa ta ta sojan sama amma yaran da muka je muka tura suka je suna ba mu labari suka da suka ce malam abin ba a cewa komai galiban gaba ɗaya arna ne galiban arna ne ina musulmin babu akwai cima baya da yawa da yan uwa suke da shi tsakani da Allah akan wannan janibin gabar magana in ta zo za mu yi Allah ba mu dacewa na'am wai wannan yana cewa akwai wurin da ake zuwa fidda tsiraici a wajen screening to ya za ka yi idan ka ce ba za ka je ka yi ba za su ki za su ce ba ra'ayi ba dan musulmi ya ce ba zai shiga ba za su yi sai ka hakura ka je ka yi larura ne ya za ka yi ba yanda za ka yi wai ai wannan shine ke nuna mana wato yadda la- corruption da lalacewar da kasar take Wa- musulmi ba- babu musulmi babu wakilcin musulmin da an samu eh, yanzu in kun shiga kun daure kun shiga yanzu kai kana da akidar bai kamata a yi ba sai ka daure ka shiga kai skelin ka wuce Allah ya kai ka nan gaba ka zama ba gurin kaga sai ka saka doka ka ce an daina wannan abu ko ba ka bane to amma na ce ba na shiga ba fa shikenan hakuri za mu yi ai akwai abubuwan da ba su da kyau muna zuwa muna yi ko to dole sai dai a yi hakuri a neman kuɗin ka kasuwancin kama akwai abubuwan da bai kamata ba ya haramun ne kuma ana daurewa ana yi da haka wannan ma sai ka je kai da manufar taimakon addini ko ba shi kadai ba duk abin da zaka iya zuwa ka ci karo da shi ya iya baka matsala akan addinin ka to a larura malamai suna cewa ka iya zuwa ka je kai wannan ba Allah ce da Allah malam me ake nufi da- da da libas libas sutura kenan wannan bawan Allah yana cewa da Allah malam ya halatta wasu daga cikin mama- mama- wato mutane su karanta wa a mamaci wasu ayoyi na alkur'ani a- bayan an binne shi haka a, kama a ce a kawo a, sura kaza sau uku ko kaza sau bakwai ko kaza sau arba'in da sauransu da Allah ya tabbata annabi ya yi wannan a, da sahabbai a'a wannan bid'a ne yana cikin bidiyoyin da ake yi idan an zo binne mamaci wal wallahu kafa uku tabbata da kafa sha biyar ga mamaci la haula wala quwata kafa kaza duk wannan annabi bai yi ba ba ta samu a riwaya annabi ya yi ba bid'a ce me ya kamata a yi annabi ya ce idan an yi mutuwa ku yi wa dan uwanku addu'a kowa ya daga hannu ya roƙan masa Allah me wai addu'a ne kace Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa Allah ya ba mu ladan wannan sallah mu ma in ta mu ta zo Allah ya kyauta mu haka ba kawai ake so kai karatun alkur'ani da bigiransa su matsalan mutanen mu shine inda ya kamata a yi abu ba za su yi shi ba inda ba a ce a yi ba nan za su yi yanzu kawai misalin an zo an zo an ce a karatun sallah Allahu akbar in kai ba za ka yi fatiha kai sura ba kawai sai ka zo don neman suna kawai sai ka kama salatin annabi ka kabbara Allahu akbar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kaga amma amma ka yi shi a inda ya- inda ya dace to shi ma wannan qul huwallahu kafa uku ya ladifu kafa kaza din ba bigiran sa bane ba a ce ayi anan ba sai ayi hakuri sai a nemo a ina aka ce ayi qul huwallahu kafa uku sai a je ayi a wurin to bambancin sunna da bid'a kenan shi dan sunna inda aka ce ayi a nan yake yi. inda ba a ce ba ayi ba an a ce ba ayi ba kar ayi ba zai yi ba to shi ko dan bid'a za a ce in an ce in an ce ayi din ko ko ba a ce ayi ba ma zai je yi. kuma na sha faɗa na maimaita ku yan uwa samari matasa ahlu sunna da dattawan ku ku ya kamata ku taimaka ku rinka wa'azi a makabarta kuma ku yi kokari ku gyara makabartar yayin da aka yi mutuwa a unguwa aka je da ku sai wani limami ya zauna nan a kawo kaza a kawo kaza ana gama binne mutum ku jujjuya ku kalli gabar ku yi wa mamaci addu'a ana gama da ya fara a kawo kaza ina kawai a ga- a ga kuna tashi kuna ta fita kuna tashi kuna ta fita za a yi tafiya to ga mutanen ga mutanen ga mutanen haka za a ce to- to ba ku da matsala da haka za ku ɗabbaka wani ma sai wani ma sauri yake ya ce kai shi ba bare biyu ku kawai ko ba ka bane ba wani kuma abin zai dame shi sai ya tambaya idan ya tambaya sai ya yi bayani sai a mai bayani idan kuma an samu mai jara'a mai karfin rai a cikin ku ya tashi a makabartan ana gama binne mamaci sai ce jama'a assalamu alaikum lallai mutuwa wa'azi ce ya kamata mu ji tsoron Allah kamar yadda aka kawo wannan bawan Allah aka binne shi haka za a kawo ni haka za a kawo wani haka za a kawo wani haka za a kawo wani ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan an binne mamaci mu yi masa addu'a kowa ya daga hannu ya roƙan masa Allah Allah ya fi masa Allah sa ya cika da imani kuma Allah kyau ya cika da imani Allah kyauta na mu inda wani abin da zaka faɗa ka kara an babu ka ce to assalamu alaikum an yafe kowa Allah ya saka muku da alkhairi shikenan kaga ba magana ya larifu gaba kaza ya kulu wallahu kaza har da wai fatiha da salatul fati me ka salatul fati a gindin kabari kuma da haka ya kamata a kiyaye kun fahimce ni to haka za ku hakuri haka sunnar take ita sunna wato keke da keke take yanzu wanda zai zo yake yi din bayi da dalili ai mu me yasa ba mai ba a ce ayi ba ba a ce ayi ba wani zai ce "Ah, to ai kul wallahu abu ne mai kyau yanzu dan Allah salatin manzon Allah ne ba za a yi ba ka ji dan girman Allah mutane ana salatin annabi suna tashi shine ai na buga ma misali yanzu in ka zo sallah sai ka kabbara kar ka yi karatun Fatiha da sura kai ta salatin annabi ba shikenan ba ya halatta ka yi a wannan bai halatta ba saboda me ba a ce ka yi a wurin ba to wancan din ma ai an yi mutuwa a zamanin annabi ko ba yi ba to bai yi ba bai yi ba shi dan sunna fa yana yi ne akan koyi an yi kai ba yi ba kar kai ahlus sunna wal jama'a kenan Allah ba mu dace mana ba Allah ce da Allah me hukuncin wanda yake so ya halatta wa kansa yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya a'udhu billah da daddare ya rinka binta